أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوا وأن مسلاتي ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنتي قبل كراتمنا موطأ ta imamu darul hijira imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala wannan shi ne majalisi na 36 a cikin karatun wannan littafin muna ɗaya ga watan zulhijja hijira daga garin maka zuwa madina 1447 wanda ko daren ɗaya za mu ce ko daren ɗaya tun da yanzu ne watan ya tsaya mun yi talatin su can suna 28 kuma suna 29 sun tabbatar da an ga wata idan fa'in gumma alaikun fa'akamilu wa iddata a salasi fa'akamilu wa iddata a sha'aba idan muna daren ɗaya ga watan zulhijja idan daga yanzu an busa an busa kusur mai neman lada ya kama ya ƙarme tsatsan shi kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi bayani akan haka yini ne wanda sun yi kowane yini na duniya albarka a shekara ba wa'ansu yini wanda suka kai yina nan wannan goma na harko na watan zulhijja albarka hasali ma ubangiji ya yi rantsuwa da wannan yina ne walayalin ashir a gani idan ka ɗauka cikin watan ramadan ba wani dare wanda suka kai daren goma na ƙarshe na watan ramadan alheri da albarka kamar waɗannan darare na goma na ƙarshe haka shi kuma watan zulhijja ba wani yini wanda ya kai yinin wannan guda goma da alheri shi ne a cikin yinin shi ma ubangiji ya zaɓi wata rana aka sanya ta ita ce rana arafa ranar da ake baje kolin 'yantar da mutane daga 'yantar wuyaye daga wutar jihannama zuwa gidan aljanna ranar da ubangiji yake yake yake yake tunkaru da bayan shi ya tabaha bihil mala'ika lokacin da bayan suka hoto suka tsaya yinin arafa da sauransu yana da kyau mu yi kokari mu zagini damtse a cikin wannan kwanuka na goma mu yawaita ayyuka na alkhairi ba abin da ya kai kamar bawa a ce ya yi kokari ya jika halshen shi da ambaton ubangiji kamar yadda da muka koma cikin suratul kahf ubangiji yana bayani wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala can wa khairun maradda duka kalkashin baqiyatu salihati inni kaga yin zana maka wa an saka goma shi guda uku wanda ba wani ambato na ubangiji wanda yake da wannan ta goma shi kamar su kuma malamai sun yi ittifaqi al-baqiyatu salihat shine subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar kaga wannan kalmomin wannan guda uku kada kai kasa a gwiwa in arziki kake nema ka tsaya akan wannan kalmomin in addu'a ce kake so ka daga hannunka ka faɗi hadisin ummi salma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk bawon da zai daga hannayen shi yace subhanallahi so goma alhamdulillahi so goma Allahu akbar so goma to duk abin da ya roƙa sai an biya mai bukatun shi to kai kokari a cikin wannan kwanukan guda goma khairun inda rabbika sawaban ba wani lada wanda yayi alkhairi kamar albaqiyatu salihat khairun amala duk wani abin da zaka sa gaba duniya da gobe kiyama ba abin da yake wannan albaqiyatu salihat wa khairun muhadda kenan dan haka mu yi kokari mu zage ne da mutse mu shiga alshan mu da cewa subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar haka da yawaita la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu huwa ala kulli shay'in qadir ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiitu huwa ala kulli shay'in qadir wannan mu yi kokari mu zage ne da mutse mu yi ta ta wannan askar din mu jika halshikan mu da su dan mu samu mi dan mu samu rabo a cikin wannan kwanuka goma masu albarka ma kamar yadda muka sani duk wanda Allah bai arzuta shi wasa yiwa a yinin arafa ba to da kwai rana wadda rana arafan nan kai da kake zaman gida aka ce muka ka azumce ta ubangiji zai kankare maka shekara ɗaya ta baya da shekara ɗaya mai zabuwa ai wannan ba karamin bonus ba ce ba yana da kyau mu zagi ne don sai wanda ma yake saran ba zai iya bai fara tarini duk dan ya samu yinin arafa ya azumce shi gafarar zunubai shekara ɗaya ta baya shekara ɗaya mai zama hadisi ne ingantacce haka muna fatan ubangiji ya datar da mu da yawaita ibadodi na alkhairi a cikin wannan wata kuma ya sanya duk abin da muka aikata ya kasance karɓaɓɓe ne ya mana gata albarkacin shi da rahama a gobe kiyama muna watan bature yau muna sha bakwai ga wata da wata na biyar 2026 idan ba manta ba sati da ya gabata mun shiga kitabu salati fi ramadan littafi wanda yake mana bayani akan salloli wanda ake yi a cikin wata na ramadan mun karanta babi na harko wanda yake mana a targhib fi salati fi ramadan babin da yake zaburas da bayu akan yin sallah a cikin watan ramadan mun karanta hadisi na karshe kalgashin baban ko in ka tsaya yau insha Allah za mu tashi babi na gaba shine mala yake cewa babu ma ja a fi qiyami ramadana babi wanda zai mana bayani akan tsayuwar watan ramadan tsayuwa na watan ramadan kenan sallolin da ake yi na dare a cikin watan ramadan عليك سوى حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع رسول مع عمر بن الخطاب في رمضان في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل فجمعهم على أبي بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أولا وانا حديث أثر إن وانا دقي إمام البخاري يهتر شيء أتكين كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان باب واندي كمان بياني فضل واندي سيوة وتر رمضان banda shi imam malik shi kadai ya banda shi imam malik ya wutar da shi a cikin wannan littafin yake cewa daga imam malik daga yahya bin yahya al-laisi daga imam malik daga ibn shihab az-zuhri muhammad bin muslim bin ubaidillah bin abdullah bin shihab az-zuhri al-qurashi al-madani al-hijazi yake cewa an urwata bin zubair urwata bin zubair bin al-awwam bin khuwailid yarda Allah shi tabbata afan wannan al-qurashi al-asadi al-madani wanda ya shekara ta 94 kamar yadda muka yi bayani a faɗa mafi rinjaye yake cewa an abdurrahman bin abdulkare abdurrahman bin abdu an suka ce abdu alkare shi ne abu muhammad almadani alkare almadani ya mutu a shekara ta 88 daga hijira da garin makka zuwa madina malamai sun kamar yadda imamu al'ajali ya kawo yake cewa yana ɗaya daga cikin sikatu tabi'ai yardaddu wurin karɓar hadisi na tabi'ai wanda suka biyo bayan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk da kasancewar imamu al ya kawo bayani akan an yi saɓani akan shi shin yana da suhba ko bai da suhba sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ba sahabi bane ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wani lokaci Imam al-Waqidi a cikin tarihin shi in ya kawo sai ya ce alahu suhba wani lokaci kuma sai ya ce tabi'i ne shi dai da kai sabani akan karan kanshi tabi'i ne ko kuma sahabi ne amma dai kamar yanda ibn Hajar a cikin taqribut tahdhib ya kawo yake cewa wannan min siqati tabi'in yana ɗaya daga cikin siƙa na tabi'ai wanda suka biyo almajiran sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa annahu qala lalle ya hadi yana cewa kharajtu ma Umar bin Khattab fi Ramadan fi Ramadan ila almasjid na huta tare da Umar dan Khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi a wani dare a cikin watan Ramadan zuwa ga masallaci ya ce fa'idan nasu auzarun mutafarriku ne sai ga mutane a rarrabe wancancan wancancan ya ce abinda suke yi shi ne yusallin rajulun nafsihi za ka samu wani ya koma gehe yana sallah shi kadai wa yusallin rajulu fa yusalli bi salatihi wani kuma za ka same shi yana sallah kuma wa'ansu mutane sun zo sun tsaya a bayan shi suna sallah da sallar shi bi salatihi rahdu wa'ansu yan tsiraru wanda mutum uku mutum hudu mutum ta za ka same sun zo sun yi sahu a bayan shi suna sallah kamar yadda malaman hadisi suke cewa nan da kai ihtimali rubbama ya kasance mutum ɗaya cin yana sallah wani mutum ya zo shi ma shi ɗaya yana sallar shi wa'ansu kurmi ya su zo ya su yi sahu a bayan shi ya ce kuma yuhtamal ya kasance wani yana sallar shi kare a wani bangare wani shi ma ya zo da wa'ansu sun yi magana a zan wani limantanmu saboda kahimu karatu ya limance su ya mun sallah amma dai abinda za ka fahimta fa'izan nasu auza'un mutafarriquna mutane ga suna a masallacin manzo Allah a rarrabe wancan can yana sallashi wancan yana sallashi wancan yana sallah tare da wahansu yace fa qala umar lokacin da muka shigo masallaci sai Umar yake cewa wallahi inni la arani law jama'tu haula'i ala qahrin wahidin lakana amsal ina ganin da mun hada wannan mutanen dukkan su wanda suke zawwa masallacin nan sallah game da limami guda daya makaranci guda daya yace lakana amsal da yahi fadala da yahi kyau a haɗa su dukkansu a musu limami ɗaya lakan kowa ya zo ƙarƙashin wannan limamin ya yi sallah ya yi ai da a rarrabu wancan da wancan wancan shi kadai wancan da wa'ansu ya ce ya yi ya ce fa jama'a hum ala ubayi bin ka'abin a matsayin shi na khalifa na khalifan khalifan manzan allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to abinda za a yi daga yau ina ubayi bin ka'ab yake gangaren na sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama ko ka ce ma yiro karshe ne wanda ya huce gangaren na sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama ce ina yake yace to gani yace to ubayy bin ka'ab daga yau kai zaka limance su maimakon a ringa sallah a rarrabe kowa yazo a kabarta wannan kowa yazo ayi kira tunda as-salatu wannan wannan salatul layl kurum magana ne za a yi ba batta da kiran sallah ita sallar dare batta da ta da ikama zai to ka zo ka limanci mutane saboda an tabbatar da harbarka an tabbatar kuma kana iya limantar mutane aka sanya shi ya limanci mutane a wannan dare ubayyu bin ka'ab ya limance su aka yi sallah a bayan ubayyu bin ka'ab Abdurrahman bin Abdulkari yake cewa sun makarsu ma'ahu lailatan ukura wani dare sai gani da umar mun hutu mun zo masallaci tare da shi ya ce wannan su yi sallu na bisalati ƙari'ihe sai ga mutane nan suna salla da sallar makarancinsu shi ne limaminsu ya ce faƙala umar umar sai yake cewa ni'matul bid'atu hazihi ya ce madalla da wannan sabon al'amari wanda mu muka fara ƙirƙirar shi a cikin wannan al'amarin nan wani sai ya ce a ai nan ya kawo ai madalla da bid'a bid'a wannan sahabbai ne wanda aka musu lamani mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ai kaga bai cewa bid'atul khulafa'ir rashidin ai sun san abin da yake menene suke lekawa shine masalih wani abu ne zai kawo maslaha game da al'umma lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ba mun karanta hadisi rana ya ta yau akan abin da ya sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai farlan ko bai huto ba ya hada mutane ai idan ka leka daren farko manzan Allah yayi sallah tare da mutane kowa ya zo bayan shi yayi sallah dare na biyu haka ko dare na uku manzan Allah sai ya shiru ko dare na hudu manzo Allah ya shiru yake hutawa amma dai manzo Allah ai ya faɗi musu illar da sun ya bai hoto ba yace ji tsoron in huto ubangijinku ya farlanta muku lokacin Umar da kai wani wanda ya isa ya farlanta wani abu babu sahibu shari'a wanda ake yi mai wahayin ya farlanta ko kuma ya haramta in Allah ya dauki kayan shi mai Umar ya leka shine maslaha maimakon a bar suwa da suwa da kowa can wancan ya ja gungun shi can wancan ya ja gungun shi karatun wannan yana shiga cikin karatun wannan me yasan ya ba za a haɗa su ba a cikin a ƙarƙashin limami guda ɗaya ba shi ne ke cewa madalla idan aka ce maka bid'a shine abin da da babu shi yanzu aka sanyo shi ko aka wani ya fara samu shi misalin mu ce ai dauka daukan karatu a waya ai a garin nan ba a san shi ba malam usman ya fara yin shi sai a ce ni'matul bid'a hadi kaga malam usman shi ya fara kirkiro mana wannan al'amarin kuma mun sanna sunnatan hasanatan kaga ni duk abin da za a yi alkhairi ne yana ladan shi ma ya same shi to shine nan yake bayyanawa ai harkon al'amarin nan madalla da wannan al'amari wanda da babu shi yanzu aka same shi a cikin addini saboda maslaha ta al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai kaga baya malam ya maka bayani akan kwadaitarwa akan sallar dare wa khasatan a cikin a cikin watan Ramadan kamar yadda yake bayyana maka man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda yayi tsayuwa a cikin watan Ramadan yana mai sharadin shine imanin wahti saba yana mai imani ya yarda ya amintu ubangijin da ya farlanta mai shi yake wa kuma yana mai neman ladan abin da yake yi shi ne jiya muna magana karatu muke cewa za ka samu mafi yawa ibadar da muke yin ta ba ma yin ta da cikin kalba ba ma cika sharuɗanta za ka zo kana tunanin sallah ka zo kurum ka sauke wani yauni wanda yake kanka ka wuta ka tahiyarka shi sharaɗin wajibi ne ya kasance duk bautar da za ka yi imanin wahti saban kana mai imani kana kuma mai neman ladan abin da kake yi a gun ubangijinka shi ne ne yake bayyana mana lalle ni'matil bid'atu hadhihi sai ma Umar yake cewa wallati tanamuna anha afdal min allati taqumuna wanda kuke barci akan ta ita tayi alkhairi akan wanda kuke rahayawa wanda kuke tsayuwa a cikin ta nan suna tsayuwa a farkon dare ya'ani akhiral layli yana nihin karshen dare wanda kuke yin barci akan ta ku huto ai idan kasu ai mun yi bayani a sati da ya gabata karatun mu na karshe akan ma'anar at-tahajjud da kiyamun laili ko shi kuma kiyamun laili shine mafi alkhairin shi kamar yadda malamai suke bayyanawa shine karshen dare sannan wanda zai biyo bayan shi shine wanda mutum wanda zai yi shi bayan ya kwanta ya tashi shi yake kira da kiyamun laili sannan wanda zai biyo bayan shi shine wanda mutum zai yi mubasharatan bayan sallar isha'i afwan wanda zai yi kamin ya kwanta sannan wanda zai biyo bayan shi a wurin alkhairi shine wanda daga yayi sallar isha zai yi shi wannan haka malumai suka rattaba su wanda yayi alkhairi shine na karshen dare karhe hudu hudu da wani abu ka tashi ka isa barcin ya kai maka kana jiran sallar asuba a wannan halin yayi alkhairi shine nan Umar yace wallati taqumuna wallati tanamuna anha wanda kuke barci akan ta karshen dare kenan yani akhiral layli afdal min allati taqumuna bihi taqumuna alaiha tahi alkhairi akan wanda kuke tsayuwa akan ta shine idan ka dauka martaba na qiyamul layli shine karshen dare ita ce martaba wadda ta yi kowace fadala sannan wanda mutum zai kwanta ya tashi in ma a wani lokaci ne wannan ita take biyo baya sannan wanda mutum zai jinkirta lokacin da ya zo kwanci wannan ita ce martaba ta uku martaba ta hudu shine mubasharatan ana kare sallar isha ka tashi kai kiyamul lailin ka kai shafa'i da wutarin ka in goma za ka yi in sha in sha ɗaya za ka yi in tara za ka yi in bakwai za ka yi in biyar za ka yi in uku za ka yi wannan kai ne da da kasancewar mu mazhabinmu na malikiya muna ganin wuturi ya kasance raka'a guda uku shi ne kenan ka yi wannan ka yi takwas sai ka yi wutarinka guda uku wannan yake sai wakanan nasu ya komuna awwala shi ne cikon bayani shi abdullahi bin ƙawar ya ce ya kasance mutane suna tashi a harkon dare suna yin sallarsu ita ce ake kiranta da fiyamun laili mun yi bayani a tahajjudi shine wanda za a kwanta irin wanda za a kai shi can tsakiyar dare kai ka je ka kwanta ka yi da uzurinka sannan ka dawo sai riwaya ta gaba yake cewa wa haddathani an malik an muhammad bin yusuf an sa'ib bin yazid annahu qala amara umar bin al-khattab ubay bin ka'b wa tamim ad-dari an yaquma lin-nas bi 11 raka'a qala wa kana وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العش على العشي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر wannan riwaya imam malik ya keɓanta da ita riwaya ce daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga muhammad bin yusuf bin abdullahi bin yazid al-kandi al-madani wanda ya mutu shekara ta 140 daga hijira daga makka zuwa madina yake cewa an-sa'ibi bin yazid al-kindi shi ma yana ɗaya daga cikin wanda wasu daga cikin malaman tarawih suke ce mai al-laisi ya mutu shekara ta 91 daga hijira daga makka zuwa madina yake cewa annahu amara annahu qala lalle yana cewa amara umar bin al-khattab ubay bin ka'b wa tamim ad-dari umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya umarci ubay bin ka'b haka kuma da tamim ad-dari tamim ad-dari shine mutumin da ya tafi ga daddale ido da ido shine wanda ya zo ya bar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama labarin abin da ya wakana da shi ya zo manzan Allah yake cewa a yi kira mutane su zo masallaci ga mutumin da ya tafi ga dajjal ido da ido wannan wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard yace muka yi arangama yace muna sabkowa wani tsibiri yace sai ga kai muka yi arangama da wannan dabba ita ce ake kice mata wata me sunanta jallala ko ita ce wadda baka iya bambance gabanta da bayanta saboda yawan gashinta kuma dabbar ta musu magana ta ce musu daga ina kawai imanin ce to ku tahi ku tahi a nan gaba ake neman labarin ku ba a nan ba suka tahi suka tarda dajjal da suka yi interview da su da dajjal ya tambaye su duk abin da ya kamata ya tambaye su suka ba shi labari wannan shi ne wanda ya ido da ido da dajjal shi ne wanda ya zo ya ba manzo Allah labari manzo Allah ya ce abinda nake wadi muku ga wanda suke suka wannan ga wanda aka yi da shi wanda ya tafi ya gani kuma wuri ne wanda shi idan zaka tambaye shi bai san ba ina ne ba ba zai iya mi da kanshi ba amma dai hataman wannan yana ƙara tabbatar maka dajjali yana nan a saman doron duniya kuma lokaci ake jira kamar ya juju da ma juju ne suna nan saman doron duniya amma dai ba wanda ya isa ya kai zuwa gare su hatta idan futiyat ya juju wa ma'juju wa hum min kulli hadabin yansimuna shi ma kaga wannan idan lokaci ya zo wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun sabida la lalacewar dan adam dabba za ta dinga ce mai kaganiwa akan ayoyin ubangiji ko ba za ku hankalta ba ba za ku yi imani ba kana kallon ga gaskiya ka kirke ka kirko da wannan gaskiya a zuwa lokacin da dajjal zai mutu Allah kiyaye mu da shi bayan da manzo Allah yake cewa ba wani annabi da aka aiko face ya galgada al'ummar shi akan masihar akan akan akan akan bala'i na na almasihud dajjal Allah kiyaye mu shi ne yake cewa umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya umarci ubayy bin ka'ab da tamimul dari an yaquma lin nasi bi 11 raka'a da su yi wa mutane sallah raka'a guda 11 sallar qiyamul layli qala yake cewa wa qad kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in yace mai karatu ko limami yana karanta ayoyi dari hatta kunna na'tamidu ala al-yasi min tul al-qiyam hasiya kai muna nemo sanduna muna rike cewa sabida tsawon wannan dogon lokaci da muke ja a tsaye ya ce wa makunna nan sarrafi illa fi furu'il fajiri kuma ba ma barin masallaci ko ba ma kammala sallar mu ta dare sai idan gab da hutawa alfijar ayi harko-harkon alfijar wannan shine abinda alfuru shine awailu aw awailu ma yabtu aw awwalu ma yabtu farko farkon abinda alfijir zai irin alama ta ketawa alfijir yace sai a wannan dab da hutawa alfijir muke barin masallaci a garin ya kawo maka aya raka'a guda 11 suke karantawa suna karanta aya kusan 100 ko aya 100 a cikin karatunsu a cikin raka'a su سيكتيا وحدثني عن مالك أن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة wannan riwaya daga imam malik daga daga yahya bin yahya al-laisi daga imam malik daga yazid bin ruman al-asadi maulahum al-madani al-qari wanda bin shekara ta 129 daga hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa annahu kana yaqu annahu qala lalli ya faɗa yana cewa kanan nasu ya ƙomuna fi zamani umar bin khattab fi ramadan lalle mutane sun kasance suna tsayuwar sallar dare a lokacin umar yarda Allah shi tabbata a gare shi a cikin watan ramadan bi 23 raka'a da raka'a guda 23 raka'a 23 za mu zo kan babi na gaba insha Allah zan waddaha akan wannan matsaloli na adadin raka'o'i wanda ake yi يتي وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها في إثنة عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف wannan riwaya ita ma imam malik ya yi infiradi da ita daga imba daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga dawud bin al-husayn al-qurashi al-maulahu al-madani wanda ya shekara ta 135 daga hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa annahu sami al-a'raj lalle ya ji abdurrahman bin hurmuz al-a'raj wanda mun sha bayani a kan shi shine wanda ya shekara 117 daga hijira daga garin makka zuwa madina yana cewa ma adraktu an-nasa illa wa hum yal'anuna al-kafara fi ramadan ai ba riski mutane ba face wannan mutanen suna tsinewa kahurai a cikin watan ramadan wani suwaye mutanen su ne sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi shine yana tarasta su wannan me yake nuna maka ana yin alkunutu a cikin watan ramadan yake cewa qala yana cewa wa kana alqari yaqra surat al-baqara fi thamani rak'atin limami yana karanta mana suratul baqara kwato kam inta izihi biyar ba rubu'i nawa ba rubu'i daya zai yake zauwa zungur ya karanta a raka'a guda takwas ya ce fa'iza kama biha fi isnate ashirata raka'a idan da limamin nan zai yi raka'a guda goma sha uku ya karanta suratul bakara ya ce ra'an nasu annahu kan haffafa mutane sai su gani ayi limamin na wallahi yau ya taƙaita mana ya taƙaita bai ja da yawa ba amma dai a yanzu wannan a masallatai mun a karanta maka bakara ai an wannan an tada katse ai an lalata lissahi limama ai daga yawa ai ba wanda zai dawo maka in ka samu kamun a kammala sallar zaka gani rabin masallacin ya watse wata rana ina tunanin shekaru masu yawa wannan masallaci can ana sallah wanda limamin da zai yi sallah sai ya wara wani uzuri ya sanya bai kammala ba ya bar rubi'i ne ina tunani ko nisfi ne bai yi ba kuma dama ga na jiya wanda ba a yi ba kuma ana so a yi tsarin mu katama muke yi lokacin nan da ƙwarin mu karo na zo na kama ina tunanin raka'a biyu ce na yi na yi izihi ɗaya da rabi ne ko izihi biyu ne na yi da kai wata da yamma zaki cewa yau kowa shi mudewa ya yi kuran kana tashi ana tashi raka'a ta farko da ma aka raka'a ta farko ana ana zaman tahiya ana zaman ana sujada dan kuran mutane ba su sake mikewa ba sai da aka sallame da ka gani ita kuma me ake so tsawon tsawon ake so tsawon tsayuwa ake so shine abin da ake so to in kuma nan da kwai maganganu na malamai da suke bayani suke cewa dalilin tsawon da yi yawa sai aka kara musu raka'a wa khasatan riwaya ta baya da mun karanta riwayar wannan Yazid bin Ruman yana bayani mutane suna suna sallah raka'a 23 a lokacin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi saboda tsawon tsawon tsawon karatun tunda abinda ake so ana so a yi karatu mai tsaho to abinda saboda a ba mutane don me sanya aka sawa sallar daren sallar tarawih shine kai ka zamna ka huta kai ka zamna ka huta kai ka zamna ka huta maimakon a tsaya a yi dogon karatu a yi rako'o'i kaɗan sai aka ce to bari a ƙara rako'o'in saboda mutum ya samu damar hutu kuma ya kasance mutum ya yi karatu mai tsaho a cikin sallar shi wallahu ta'ala alam duk da kasancewar nan hadisin yana mana bayani akan nayi bayani akan mas'alar al-qunut yana kanan nasu kanan na adraktun nasu illa wa hum yal'anuna ma adraktun nasu illa wa hum yal'anuna al-kafara fi ramadan yana maka bayani lalle a lokacin nan suna yin alkunutu kuma a gaban sahabban manzo Allah ko a gaban khalifofi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su kuma an yi umarce mu alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin duk da kasancewar wannan mas'ala ta alkunutu imam Abu Hanifa ya tafi akan mustahabbi ne a cikin dukkan watan ramadan ramadan duk sallar da aka zo inda sallar dare ce a yi mata alkunutu kuma a ina ake alkunutu ana yin ta bi ijma'in ulama a wutiri a wutiri ake yin ta to imam abu hanifa ya tayi akan da dukkan cikin watan ramadan mutum yana iyawa mustahabbi ne ya alkunutu in ba kai ba wani laihi a kanka amma dai in ka yi mustahabbi ne sai dai mazhabin malikiya da shafi'iyya suna ganin a ai alkunutu ana fara ta ne a muntasaful akhir min ramadan kenan idan wata ya kai sha biyar daga nan ake yin alkunutu amma dai wada mafi rinjaye alkunutu a cikin watan ramadan da farkon shi har karshen shi kai mu har ma wajen watan ramadan mutum yana iya alkunutu in bukata in ta bujiro ne kai kadai idan ka wutarin ka ka tashi ka daga hannun ka kai alkunutu ka bujiro kol kai kai kai ka baje kolin addu'o'in ka duk abin da kake bukata tsankanin ka ne da kai da ubangijin ka kuma hasatan irin dare idan ya kai sulsul akhir da ɗayan ukun karshe na dare aka samu kowa kowa ya mutu ba kowa kurum da kai da ubangijin ka ne kurum baje koli za ka yi kai kukanka kai kukanka kamar yare ce mai ka nuna wala ina mamakin bawa wai ya ringa nema ya ringa tunanin wai yayi tuni yayi ta roko yayi ta roko shiru ko kuma a shi al'amarin kaza kana da lokuta wanda suke masu tsada wurin dan adam fa dan uwanka zaka zo fa kana nema fa zaka ringa marere cewa kana nuna alama kai din nan ba kowa bane ba kai din nan mabukaci ne in ba a maka wannan bukatar ba ka riga ka tabe ka to ina ga mahaliccinka ina ga mahalicinka shi ne salim da ya gamu da ɗaya daga cikin halifofi yake cewa shin alaka hajjatun a ƙadiyya alaka shin kana da wata bukata wadda zan yi maka ɗan abdullahi bin umar yake khalifa yake tambaye shi ya yi da tawafi ya zo ya huto ya yi da tawafi ga khalifa yake cewa shin kana da wata bukata ya ce bin roƙi ba mai wannan ɗakin ba kai mai hutsari da kashi kai zan roƙa duk abin da bawa yake nema wallahi ya mika ya jingina shi zuwa ga ubangiji wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbu wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin shi kun ka dogara da al'amarin ka zuwa ga ubangiji wannan da kake sarin ta hanyar shi zaka samu wallahi ubangiji sai ya je canza ya baka wata hanya wadda ta lullumka ta wannan mutum sun yi a kullum kakka jingina bukatar ka zuwa ga wani ka jingina ta zuwa ga ubangiji ubangijin nan shi kadai ne ya isa yi ka nema abun shi kana da lokuta masu tsada wanda da za ka sa ubangijinka kamar yare ce ka yi buka ka yabe shi da sunayen shi wanda suke tsarkakakku ka tabbatar mai wa ubangiji ba wanda ya isa yi in ba kai ba ubangiji yana son bawon shi ziga shi zigi wanda ya amsa sunan zigi je ba ka ringa duba ba wurin wanda shi ma nema yake yi in ka zo inda za ka zai baka wannan bukatar taka ji zai kamar ya baka wani abu a duniya kuma gori ya biyo baya saboda ba kowa yake da imanin ba da zai iya maka wani gata ba ya huta ya haɗi ko kuma ya yaɗi ya wa duniya yanzu hali ne muke ciki wannan ayar kai ka ce a yanzu aka sauka la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha aka gani mutum Allah Allah yake yi ka zo ka durkusa ka tabbatar da lalle ka innan mabukaci ne dan ya maka idan ya makanto duk duniya ne ta san ma ba wanda yake da minna wanda yake da fadala akan ka sama da shi hamma ka ringa shayin shayin ka hada da shi kai maka gori da shi kuma ya riga ya ya barsa da ladan shi duk wanda zai yi haka ko ka tozartar da mutum ko kuma ka yi mai gori akan abin da ka yi mai to ka riga ai ka lalata ladanka idan ka yi don Allah to ka bar shi don Allah kai ma baka sani ba kuma da kwai jahilci na ɗan adam za ka samu shi yana ƙin ya yi wa wani amma dai kuma yana nema shi wani ya mishi to ba ka so gaba na ƙasa da kai kuma kai zaka nema wanda yake sama da kai ya yi maka kaga ai da kwai jahilci kama na ƙasa da kan ubangiji sai ya ji tausayinka ya kawo wanda yake sama da kai shi ma ya yi maka shi ma wannan wanda yake sama da kai ya yi wa idan dalilin yi maka da ya ubangiji sai ya bada dama ko ya sanya wani wanda yake sama da shi shi ma ya zo ya yi mai ai haka a rayuwa take Allah da ya datar da mu akwai abubuwan da muke yin su wanda ba ma aunawa ba ma ba ma sanya hankali a cikin su ko kada kullum dan adam ne ma yake yi a ce ya ci gaba da rayuwar shi to kai kuma kai ka samu in dan abu ne bai ta kara ya karya ba kai wa wanda yake kasa da kai kana ganin a in ka mai kamar ka bashi wata duniya kai kuma kullun hange kake kai ya za a kai kai wani kai ya maka ba kama wanda yake kasa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ka ji tausayin wanda yake kasa da kai Allah zai ji tausayin ka idan ya ji tausayin ka shi ma zai tabbatar wanda yake sama da kai shi tausayin ka kai ma ya baka saboda ba kai bane wanda kai guwa ba kowa yana bukatar wani a rayuwar shi ladatar da wani mala yake cewa wa haddasa ni an malika an abdullahi bin abubakarin kala samitu abi ya kolo kunna nan sarrafa fi ramadan fa nasta'jilu al-khadama bi at-ta'ami makhafat al-fajr wannan hadisin imam malik yayin infiradi da shi yake cewa daga yahya bin yahya al-laysi daga imam malik da abdullahi bin abubakar bin hazab al-ansari al-madani al-qadi al-hazmi ya mutu shekara ta 135 daga hijira daga makka zuwa madina kamar yadda ibn hajar ya kawo yake cewa siqa ne malami ne wanda aka wasa saka shi yake cewa qala na yace sami'tu abi naji babana shine abubakar bin amru bin hazam al-ansari al-khazraji al-madani al-qadi yana cewa kunna nansarifu fi ramadan mun kasance muna ida sallar mu ta dare a cikin watan ramadan fa nasta'jilu al-khadama sai mu gaggauta masu yi mana hidima bi ta'ami na su kawo mana abinci mu ci dan mu yi sahur makhafat al-fajr muna gudun kadda al-fajr ya keto bi mu yi sahur ba daga wannan yana nuna maka suna jinkirtawa suna kaita ƙarshen dare haka hadisi na gaba shi ma yana tabbatar mana wannan hadisi na baya da muka karanta shi ma yana yana yana afwan ba shi ba wanda yake can sama a hadisin wannan Yusuf Muhammad bin Yusuf wannan As-Sa'ib bin Yazid wanda muka karanta shi ma yana nuna mana lalle ana yin sallar ƙarshen dare yake cewa haddathani an Malik an Hisham bin Urwa an abihi anna zakawan aba anna zakawan aba Amr wa kana abdan li Aisha zawjin Nabi sallallahu alaihi wa sallama fa ataqatuhu an dubrin minha kana yaqumu yaqra'u laha fi Ramadan wani hadisin shi ma imam malik yayin firadi da shi yake cewa daga yahya bin yahya al-laysi daga imam malik daga hisham hisham bin urwa bin zubair al-asadi al-qurashi al-madani mun yi bayani da za a kan shi ne wanda ya mutu shekara 144 yake cewa an abihi abihi shine baban shi urwa bin zubair yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda ya mutu shekara 94 yake cewa anna zakawana aba amr zakawan aba amr shine bawa shine malam ya kawo wa kana abdan li aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama bawa ne na aisha iyali ga manzon mu tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi fa'atakatuhu an dubrin minha sai ta ‘yantar da wannan bawan nata shine zakawan an dubrin minha darar da Allah mata rasuwa to shi kuma zakawan ya koma ɗa ba bawa ba shi ne ake kiran shi da al-mudabbir al-abdul mudabbir shi ne bawa wanda mai gidanshi zai ce mai da radda aka ce maka Allah ya amshi rayuwata daga lokacin nan ka zamanto ɗa babawa ba ka cikin gado za a yi yarjejeniya to zakawa bawa ne na aisha yarda allah shi tabbata a gare ta amma dai kowa ya sani ɗa ne in allah ma aisha rasuwa yarda allah shi tabbata a gare ta to wannan bawan kaga kullum ku addu'a shi ne ne to sai dai ba haka bane ba wa'innan manya-manyan almajirai ne na aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta bautar ta yi burge su saboda suna da akse cikin gidan aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta da zai yantar zata yantar da shi to don daga lokacin nan babu hira ya shigo mata cikin gida amma zai yanzu bawanta ne hadiminta ne ka gani ko ai bautar tahi kuma bauta a gidan iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai wannan ai sharaf ne fadala ce ba kowa ubangiji yake datar da shi da wannan ba mun sani aisha ko ba ma ita ba dukkansa sauran iyallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji yake fa bayyana mana cikin suratul wa azwajuhu ummahatuhum ai mateku na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyaye suke ga mummunai duk wani mummuni matekun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uwa take gare shi wajibi ne ya kiyaye mata mutuncinta ya yi mata sama da abin da zai ma ma'ahiyar shi shi ne aisha take cewa ku zo ku tambayi ma'ahiyarku ta bayyana muku ilimi daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne nan kane ya umu ya ƙara'u lahafi ramadan ya kasance yana tashi yana karanta wa aisha ko yana limanta su aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta sallar dare a cikin watan ramadan nan kenan mu zan mu iya fahimta karkashin wannan asar din shine ijazatu imamatul abdi halacci na bawa ya limance ku in dai ba wannan ya iya karatu to halacci an ba shi dama gashi Aisha yarda Allah shi tabbata ta sanya bawa yana limantar su haka baya da shi kuma kaga nan zaka iya fahimtar hukuncin bawan da aka me aka aka aka aka entar da shi bayan mutuwan mai gidan shi shine ake kiran shi da al-mudabbir wannan shine karshen babin tsayawa zamu yi ko ci gaba zamu yi a ci gaba ku malai ke cewa bismillahir rahmanir rahim kitabu salatin layl kitabu salatul layl babu ma jaa fi salatin layl wannan littafi ne wanda zai mana bayani akan sallar dare bayan kuma littafi abinda zai biyo shine babi ko kamar yanda wannan tartibin malikiya yake faslun wannan kitabun babun thumma faslun yake cewa babu ma ja'a fi salatin layli babi wanda zai mana bayani akan hukuncin sallar dare حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده ردا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة وانا حديث إمام أبو داود يغتر الشيء أسكي التقوى باب من نوى القيامة فنعم باب يوان ديكي من بياني متمن دينه هاتي تاشي دداني دنيا يسل الدري سي الله قدرامي بتاشي ما يبرتي haka imam muslim ya wutar da shi a cikin kitabu salat babu al'i'tiradu bai na yadayi al-musalli haka abu dawud ya wutar da shi a cikin as-salat afwan farko imam bukhari ne ya wutar da shi a cikin babu wannan babu mannawa afwan imam abu dawud ne ya wutar da shi a cikin kitabu tatawu cikin wannan abuwabu tatawu babu mannawa qiyamul al-babu mannawa qiyama fanama babu wanda yake mana bayani mutumin da ya nufaci yin yayi niyyar tashi da dare yayi sallar dare sai Allah kaddara barci ya rinjaye shi haka imam an-nasa'i ya wutar da shi a cikin qiyamul layl babu man kana lahu salatun bil layli fa ghalabahu alaiha an-nawm babu wanda yake mana bayani wanda ya kasance yana yin sallar dare to da wani daren sai Allah kaddara barci ya rinjaye shi haka wannan a cikin sahihu abu dawud imam al-albani ya bayyana hadisin hadisi ne wanda yake ingantacce duk da nan kalkashin hadisin zaka gani an kawo maka an sa'id bin jubair an rajulun indahu ridan wannan rajul din mubham ne ba a san ba wane ne ba amma dai idan ka koma sahihu abu sahihu abu abi dawud imam al-albani ya inganta hadisin yake cewa haddathani yahya daga imami daga yahya bin yahya laysi daga imam malik daga muhammad bin al-munkadir bin abdullahi bin al-hudayr al-qurashi at-taymi al-madani ya mutu shekara ta 127 daga hijira daga garin makka zuwa madina kamar yadda ibn hajar yake cewa siqatun fadilun yake cewa an sa'id bin jubair sa'id bin jubair bin hisham al-asadi al-walibi maulahum al-kufi ya mutu shekara ta 95 daga hijira daga garin makka zuwa madina yana kowa ya sani sa'id bin jubair thiqatun sabatun faqihun kuma riwayoyin shi mafi yawan su zaka same su daga Aisha daga Abi Musa al-Ash'ari wani sa'in kuma yana ihsani a cikin wannan riwayoyi tabi'i ne yake cewa an rajulun indahu ridan daga wani mutum wanda ai riga ya an yarda mi yace annahu akhbarahu shi wannan mutumin ya bashi labari yana cewa anna Aisha ta zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratuhu lalle Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta ta bashi labari tana cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من زعل الله سيراد أمنت الله اشتبت أغريش ياتي ما من امرئ تكون له صلاة بليل با wani mutum daga cikin musulmai wanda yake da wani wuridi wanda ya saba yi a dare na daga sallolin dare ya ce ya galibuhu alaiha naumun sai barci ya rinjaye shi bai tashi ba ya yi wannan sallolin nashi na dare ba illa kataballahu lahu ashara salatihi ba ce ubangiji ya rubuta mai ladan wannan salloli wanda ya saba yi a cikin daren shi ya ce wa kana naumuhu alaihi sadaka kuma barcin shi sai ya kasance sadaka ne a gare shi bonus ce a ga wannan gata kenan da ubangiji yake yi wa bawa shine duk lokacin da ka samu kanka a cikin wata ibada wadda ka saba yi sai wani uzuri ya hana ka baka yi wannan ibada ba tsaf ubangiji zai baka ladan wannan tunanin ibada da kake yi shi sanya ake so in ka tashi daukan ibada irin wannan ibadodin ka yi ta ka ɗauki ɗan kaɗan wanda zaka dawwama kana yi aglabuha adwamuha wa in kalla ka dawwama akan ibada ko da ɗan kaɗan ce ko raka uku uku kake yi to tahi a ce bakka ko ɗaiɗai kake tashi kai kai wutarin ka kurum in ka tashi da dare kurum Allahu akbar kai wutarin ka ka sallame ka shiga shagalin ka yayi a ce baka yi ba kai abin da zakka zaka iya ɗauka wannan shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake ce mana iklafu min al-amali ma tuqimu iklafu min al-min al-amali ma lakum bihi taqa yace ku dura wa kanku yaunin ayyukan da kuke da ƙarhin da za ku iya zarcewa a kansu kada ka dora wa kanka abin da ba za ka iya ba saboda da zaran ka dora wa kanka abin da yake ganin ka to da kai kosawa shi san yake bayyana mana inna Allah tabaaraka wa ta'ala la yamillu hatta tamallu Allah bai kosawa fa kullun kai ta yi abin da zai baka lada ba zai kosa ba da baka ladan nan ba to kai kai abin da zaka dawoma ka dawoma akan shi kada kai abin da zaka gaza a buga a buga kuma wata rana kurum kaga abin ya gagare ka abdullahi bin umar ne yake bayyanawa yake cewa lokacin da manza Allah sallallahu alaihi wasallama yake bai wa mutane fassarar mahulkinsu kasancewar daga an yi sallar asbahi duk wanda ya mauliki sai ya zo gun manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya labarta mai ya fassara mai mauliki ya ce kullum sai nake sha'awa ni ma in yi mauliki in zo in faɗi wa manza Allah sallallahu alaihi wasallama maulikin da rai don ya fassara mini ya ce wata rana sai ga nan na yi mauliki sai na ta yi na labarta wa ƴan uwata ta faɗi wa manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya labarta mana mulki ya labarta mana abin da na yi mulki a kai shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna abdullahi rajulun salihun law kana yusalli billahi yace ai abdullahi ai mutum mutumin kirki ne yace inda ma a ce ma yana sallar dare ka gani abin da ya rage mai shi ne mutumin kirki ne da a ce ma yana sallar dare kaga nagarta da ta kai nagarta ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وانا حج من زال الله صلى الله عليه وسلم تو إن أنت زأيمي هكا إناغن إن شاء الله ومنا سنيا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إن من أنت يرد من زال الله مقاما محمودا ممنا بايش إن شاء الله to ka gani abu ne mai kyau yake cewa to da aka ce mai haka sai ya zagi ne da mutse sai ya kambaci abu mai yawa yace ai kullun sai yayi ya ce sai da tsuha ko girma ya kai sai ke gani da hamma a shekaɗan ya ɗauka da kaɗan ya ɗauka ya ce da hakan ba ta samu ba amma dai ka gani la ta millu inna Allah ta baraka wa ta'ala la ya millu la ya mallu hatta ta mallu hatta ta mallu shi ne nan yake bayyana mana kenan abinda barcin da kai ya koma maka sadaka kuma abinda ka kasance kana aikatawa ubangiji zai rubuta maka ladan abinda ka aikata وحدثني عن مالك عن عبد النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها ليس فيها مصابيح wani hadisi imam al-bukhari ya wutar da shi a cikin kitabu salat babu as-salatu ala al-firash babu wanda yake mana bayani yin sallah akan shimfidarka shimfidar da kake barci in dai kana da yakinin ba wani abu wanda ta tabbata ya taba ta to kana iyawa kana da incin kai sallah akan ta amma dai idan kana sa ran ko yaranka suna hawa ka aje ko wani yayi wani abu a samanta ko kuma kai in nan kana shakka kana shakka shin muda to wannan babu sallah akan ta idan ya kasance shin muda kana da yaqini akan ta kenan imam bukhari ya hutar da wannan halaccin yin sallah akan shimfiɗa haka imam muslim ya hutar da hadisa haka abu dawud ya hutar da hadisin a cikin abuwa salat babu man qala al mar'atu la taqra salata mace batta yankewa mutum sallah haka imam an-nasa'i ya hutar da shi a cikin kitabu tahara wannan abuwa tahara babu tarkil wudu min masar rajula imra'atahu min ghairi shahwa babu wanda yake bayani akan barin arwalla ko arwalla bata warwarewa ga mutumin da ya taba yallon shi amma dai ba tare da sha'awa ba shi ne za mu yi bayani a hadisi yake cewa daga imam malik daga abin nadar abin nadar shi ne imam malik daga abin nadar shi ne maula umar bin ubaidillahi shi ne salim bin umayya al-qurashi salim bin umayya al-qurashi siqatun sabatun idan da wannan malaman tarajum sun ce kana yursil ya mu shekara ta 129 daga hijira daga garin makka zuwa madina shine maula umar bin ubaidillah yace an abi salma bin abdurrahman abi salma bin abdurrahman bin auf bin auf bin bin bin abd auf bin haritha bin al-harith bin zuhra bin kilaba shine ɗiya ko abula na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama abdurrahman bin abi salma kasancewar manzan Allah ɗiya ne ga manzan Allah kuma agololi ne ga manzan Allah a lokaci ɗaya ɗiya ne na ummu salma shi kuma abu salma sun sha nono tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama don uwan shi ne na radara kenan wannan shine yake nunawa kamar yadda lokacin arman arman arman neman neman auren ummu salma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura a tambaya mai arman ummu salma ummu salma ya tayi shiru wani lokaci manzo Allah ya ce wai me labarin ummu salma sai ummu salma da aka zo take cewa wai waye zai zo neman waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai nemi arman shi ce a bayarsu mace sai dai a haɗi wa manzan Allah ni wa mace ce mai shekaru kuma mace ce mai ɗiya ko mace ce mai kishi a yi abu da sharaɗi eh mana ka a tafi a wannan ka gani kasancewar ka faɗi wa wanda kake so shekarunka duk abin da duk halinka shi ne wanda yake bayyana maka in ka zo nema arme ka faɗi halinka ya kake shekarar ka nawa mi gare ka saboda ka a zo gidan abinda ba haka ba kuma ka gani bai yiwa shi kuma a kullum masoyinka dan abinda bai ta kara ya karya ba yana iyawa ya zubar da kimarka a gaban shi shi ne aka yi ta da wajewa ta ce manzo Allah shekaru gare ni ni inna ba yarinya bace ba manzo Allah ya ce in shekaru ne ni ma shekaru gare ni ma ai ba yaro bane ba shekaru gare ni ta ce kuma manzo Allah kuma diya gare ni ce ai diyanki diya na ne ai ɗiyanki ɗiyana ne ɗiyan abu salma ne ɗan uwana ne na reno kun baya da haka koma ba ɗiyana ba ne ba ai manzan Allah baban kowa ne annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim ko kaga ai lissahi ya riga ya kare kishi wa ce mu zama muke addu'a Allah ya sauƙaƙe muke kishi shi sanya a cikin a cikin tarihi ko a cikin sira ko labari ko tarihi na iyallan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama un musalma ba taɓa tsangwama wata ba a cikin matekun manzan Allah ba sai dai a tsangwame ta kuma ta yi haƙuri saboda alhurma addu'an manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kaga aisha ba ta kashe mata kwano ba mai aka yi ka gani ai wannan duk da kasancewar wannan Allah ta'ala ala shine yake cewa ana Aisha daga Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wa sallama mata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama annaha qalat take cewa kuntu anamu baina yaday rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yace na kasance ina barci a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana halin mai sallah yace wa rijlaya fi qiblatihi kuma kawahuwa na suna gaban alqibla yace fa idza sajada idan yayi sujada ghamazani sai ya tunkuda ni sai ya tunkuɗa ƙawaruwa na faƙabattu rijin he ya tunkuɗa he algamza shi ne mutum ya zungure ka shi ne zai dawa ta ya zungura ta ya ce faƙabattu rijilayya sai in nannaɗe ƙawaruwa na ya ce fa'iza ƙama idan kuma manzan Allah ya tashi ba sabtuhu ma sai in shin huɗa sai in miƙe ƙawaruwa na ya ce ƙalat aisha take cewa wal buyut yawma idan laysa fiha masabi a wannan lokacin gidaje ba su da ba su da dutaci shi ne ɗaki ɗakunan iyallan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama dukansu ba zuce ba kata surturwa ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama aisha tana kwance yake yin sallah a gabanta a ga wannan shi nuna maka don wai iyallanka suna gabanka kana iya yin sallah ba wani abu a haka kuma take cewa ga mazani manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya dawa ne ya ingiza ne ka gani kuma aisha yi take cewa wal biyutu yau ma'izin laisa fiha musabi tabanin da yake yi babu wuta ba a san ina za a taba ba kaga wannan bai iyawa ko bi warware arwalla in dai ba da sha'awa ba aka taba ba to wannan arwallarka tana nan daren da kam yana huta manzo Allah yayi arwalla yana sumbata iyallin shi huta in dai ba da sha'awa ba to wannan arwalla tana nan daren da kam haka kuma idan muka leka zan mu gani 'yan ƙananan ayyuka wanda mutum zai yi lokacin da yake halin mai sallah ba sa warware sallah in dai ba babban aiki ba ne ko ya ce ya ci abinci ko ya sha ko ya ce ɗaukar ruwa kaga duka wannan suna iya warware a walla kaga can bayan mun yi suna iya warware sallah amma dai dan wani dan aiki da zaka yi Aisha tana bayyana wa ta ce ta yana zawwa gida manzo Allah sallallahu alaihi ko ta zo gida ta zo daki a leke ta kwamfara mai yana sallah yana karshen bango ya zo bakin koha ya bude mata kuma yayi baya baya koma inda yake sallah duka wannan ƙananan ayyuka wannan ba sa warware sallah don ka ɗauke abu kai wannan amma ka kashe wancan baka ka kashe wani maciji ka kashe wannan kunama dukansu wannan bai da wannan bai warware sallah sai ka ci gaba da sallar ka sai dai idan an yi kewaye-kewaye da yawa ha wannan kuma sallah ta warware a shi ne aya muka ce ɗan ƙanamin aiki shi ne malamai suka kasa ayyukan gida uku kasancewar lokaci baya ba faɗa amma dai malamai malamai fiƙi sun kasa ayyuka gida uku da kai waɗanda suke warwarewa da kai wanda ba su warwarewa irin ƙananan ayyuka ya ambata su idan ba su cikin ayyuka wanda za su warware sallah ina tunanin zan mu haƙura mu tsaya a nan ko wannan kuma ai ciniki ne a lokacin sallah shi kuma ciniki hasali a cikin ma masallaci an hana to ina to ga mai sallah ka gani bai dace ba wannan bai dacewa ko kadan shine wannan da kwai da kwai sakaki da wasa da sallah shine duk abin da zai kai ka samu kwantak da wani a lokacin da kake sallah to wannan kai kanka ka sani baka kyautata wa kanka ba shine iqamatus salat ubangiji da ya tashi bai ce mana ba wa'addus salata ba ko waf'alus salata ba sai ya ce mana wa aqimus salata ku tsayar da sallah tsayar wannan abdullahi bin abbas yake cewa labudda ya kasance bi khushu'in wa tuma'anina sai an samu khushu'i ka shigo sallah ba wani shagali bane ba a can ba wanda yake damun ka ba a'a abin da yake damun ka shine ya za a yi ka wanye da ubangijin ka lahiya tunanin ka ya goban ka zanta kasance abin da kake karantawa kana tadabburi da shi kuma wallahi zan mu gani mu yi wa kanmu adalci idan muka shigo sallah kokarin mu ya za a yi mu sauke mu wata shi kuma a kullum bawa da zai ringa tunani abin da muke nema a wajen nan ma wannan wanda na zo na tsaya a gaban shi shi yake badawa duk mai sanya ba na tsaya ba in bizirar da zuciyata zuwa gare shi in samu nutsuwa a gaban shi in samu khushu'i a gaban shi in yi mai abin da yake so don ya datar da ni da abin da nake so haraka ce wanda ba ta kara ta karya ba ana yin ta zai ce a kabari sai mun karasa sannan mu zo mu yi sallah kaga wannan da kai sakaki a cikin sallah su ne za su shiga cikin fawailul lil musalli wani kwari na azaba ya tabbata ga wanda suke sakaki wannan kamar yadda abdullahi bin abbas ya fassara yake cewa sumul ladina yu'akhiruna as-salata an waqtiha su ne waɗanda suke jinkirta sallah akan lokacinta yana ji an yi kiran sallah saboda wani abin da kurum yake so a saboda wani dan reunion wanda bai ta shagalin duniya ne wa sai radda aka kai ka makwantai aka binne ka za a sa a kirkiri sabo an sa sabbin mutane su zo su yi abin da kai ba kai ba ka yi wa kanka gata ka yi wa kanka gata dan adam gatan da za ka yi wa kanka shine wannan sallar dai in komi an gaza to wannan sallar dai ka yi kokari ka yi ta kamar yadda aka umarce ka yi ta shi kaɗai zai baka labanin wanyewa a gun ubangijin ka lahiya kuma ubangiji ya bayyana mana wallahi ba wani arziki da bawa zai samu a gobe kiyama ko a nan duniya wallahi face ya tsayar da sallah utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un ka karanta musu abinda aka sabkar maka na daga wahayi kuma ka tsayar da sallah wannan sallar ita take hanawa bawa ya aiwatar da alfasha da mugun aiki alfasha da mugun aikin nan su ne zai sanya ubangiji ya kama ka da su a gobe kiyama yayin da kai wutar jahannama to ka tsayar da sallah ita kuma ta kasance maka katanga da alfasha da mugun aiki ka jarraba ka gani duk lokacin da ka ƙara kusanci abun ubangijinka ya kasance kana tsayar da sallah a lokacinta wallahi za ka gani duk wani alfasha da kake so ka aikata ƙarya kake kan yi shi ko kayi niyya zaka gani kamar an sa maka wani ankwar zaka ga ka tana ta bubbugawa ka rasa inda yake maka daɗi ka zo ma abin ya gagara sannan kuma ubangijin da shi yake faɗi maka a cikin wannan wannan yake da suna wa'mur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa ka umarci iyalanka ta tsayar da sallah kaga mutumin da bai tsayar ba ya za a iya umurta kaga wannan an riga an tabbatar kai ka riga ka tsayar yanzu mas'ala ta iyalanka ce kai umarci iyalanka da tsayar da sallah wastabir alaiha al istibar aqwa min as-sabr ka jajirce ba wai kai hakuri ba akan kana bibiyar su kana a'a ka jajirce akan su tsayar da sallah to ubangijinka ya maka alwashi yace maka nahnu narzuquka ba ma neman ka kai fafutuka ka ba kanka wahala mu mun dau alwashi ne mun arzuka ka to me kake nema a rayuwa ka tsayar da sallah an maka katanga da sabawa ubangiji alaka ka da ubangiji alaka ce mai kyau ka umarci iyalanka ka tsayar ka umarci iyalanka an dau alwashin za a arzuta ka me muke nema a rayuwar nan ka gani bawaye ta ba kan shi wahala kana nan kana buga haraka zaka shi kurum an ce maka ai mala'ikan mutuwa ya zo ya zare kai baka yi sallah ba kai baka ci harakan ba ka zo duk lokacin da ka ji ana hayya ala salat hayya ala fala ka bar duk abin da kake ka zo zuwa ga wannan sallar ka zo zuwa ga samun rabo saboda ba wani rabo wanda bawa zai iya samu sama da sama da wannan agindin sallah kaga kamar yadda muka yi bayani satuttuka wanda suka gabata duk wata ibada abubuwa guda hudu wanda ubangiji ya farlanta mana su ne rukunnan jimshikin wannan addinin na musulunci ba abinda aka ce maka wajibi sai ka yi shi in dai baka da iko akan shi ka gani rukuni na biyu shine sallah sallah wajibinka ne in a wani hali kake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in baka iyawa fa salli fa salli qa'ida kai sallah a zamne in baka iyawa a kishin gide in baka iya fa aume kai imani kai nuni kai sallah da aka zo kan azumi aka ce in baka iyawa ko halin bulaguro kaje fa iddatu min ayyamin ukhra aka ce maka ajje wata rana yi karama in baka da lahiya lahiyar da ba a tsarin warkewa sai aka ce maka ma an yaye maka kurmu a kowane yini ka ce sa miskini kaga azan ya dauke maka salatul asha sallah wannan zakka aka ce maka a ai ta masu kuɗi ce in baka zaman to bace abin ba baka yi ta ba an dauke maka hajji aka ce maka liman istataha ilayhi sabila wanda yake da iko iko na gangan jiki iko na dukiya in babu an dauke maka amma ni ina kaji an ce maka sallah an dauki in a wani hali ma dama da kai hankali a tare da kai sallah tana wajibi a gare ka da Allah zai kaddara maka ka ki ka jinkirta kana wannan halin kana cewa wai kai baka da lahiya wallahi tallahi ubangiji yana iya kama kai maka ukuba da wannan rashin wannan sallah ita kadai ta ishe ka azaba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah farkon abin da za a yi wa bawa hisabi da shi a gobe kiyama ita ce wannan sallah kana kallanta kamar ba komi ba idan an zo ita ce za a yi baje kolin ta in ta yi daidai a maka lesai fasi in ba ta yi daidai ba wallahi duk abin da ka san ka aikata sai an sai an yi baje kolin shi a nan yayi nan bai ba nan bai ba in aka auna ko wallahi karya kake kasha man nuka shal iz awan nuka shal hisaba uzziba duk wanda aka ce a zo nan yane ne nan yane ne wallahi ubangiji sahi ya azabta shi kowane ne shi amma dai ana zauwa aka buɗe aka ce sallan nan sai ba ku wuce da shi shi sanya kullum ba ya ringa adda Allahumma hasibni hisaban yasira shine daga an zo an daga ce kai wannan bawa Allah mala yasira nan ku shafa mai lafiya ku yi da shi wuce gidan aljanna Allah mana wannan nata abinda makaranta daidai Allah wa muladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abin da kuma iya ba Allah iya mana yan uwa da amana arziki na nesa da na kusa da ke bara adda muna fatan ubangiji ya biya bukatun kowa ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuri'an mu albarka yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa sauran kwanukan mu albarka muna tawassali ga wannan zama duk abin da rai ta kudurce na alkhairi Allah ya tabbatar mata duk abin da ya tsanani a rayuwa kuma Allah ya shiga cikin al'amuranka ya sauƙaƙe mana shi abin da yake sharri ne game da addini game da rayuwa game da iyali muna fatan ubangiji ya baddala mana shi da mafi alkhairi Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da wanda suke amurnai wanda suka riga mu gidan gaskiya ya ji kansu ya wasa musu cikin kabarinsu ya sake sada mu da su a cikin aljannatul firdaus Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk